نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه الحمد لله يوم kwanan wata zai kasance takwas ga watan safar shekara 1448 hijira ta manzan tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma ya dace da 22 ga watan bakwai shekara 2026 shekara miladiyar yan uwa insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatu ne a cikin littafin mai albarka na sharhul arba'in an-nawawiyya wallafar babban malami a Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymin alaihi rahmatullah idan ba manta ba a darasinmu da ya gabata malam ya gama mana bayani game da abin da ya shafi arkanul islam rukunan musulunci guda biyar mun fara daga shaidawa babu an bautawa da gaskiya sai Allah subhanahu wata'ala kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzansa ne sannan tsaye da sallah bayar da zakka azumin watan ramadana sai kuma hajji zuwa ɗakin Allah mai alfarma ga wanda ya sami iko to wannan duk malam ya mana sharhin su ɗaya bayan ɗaya kamar yadda hadisin yake tambayar da mala'ika jibrili wa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yake bashi amsa za mu tashi daidai gabar da mala ya ce ƙala umar fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama bayani game da shika-shikan musulunci guda biyar ya tike akan aikin hajji sai umar ɗan kaɗabi yake cewa allah ƙara masa yarda fa'ajibna lahu sai muke mamakinsa yas'aluhu yana tambayarsa wayu saddiquhu kuma yana gasgata shi ma'ana sai muke mamakin shi wanda ya zo wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wanda shi ne mala'ika jibril alaihissalam me yasa muke mamakin sai ce saboda yana tambayar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kuma yana gasgata shi akan abin da ya gaya masa wannan abin mamaki ka tambayi mutum abin da baka sani bai faɗa kuma ka gasgata shi to da ka sani kenan in ka sani me yasa ka tambaya ina fata an fahimta to shine abin mamaki sai malu uthaymin yace wa wajhu ta'ajjub ko kuma wa wajhu al'ajab faskar mamakin ita ce anna sa'ila adatan anna sa'ila adatun yakunu jahilan shi mai tambaya al'adance shi ya kamata ya kasance ya jahilci abin da ya tambaya din yadda muka sani idan ban san abu bane zan ce akarma kallahu ko malam da Allah mai abu kaza ina jira ka bani amsar abinda ban sani ba dan ka kare ni ina fata an fahimta wannan shine aladanci abinda aka sani yace wal musaddiqu yakunu aliman shi kuma mai gasgatawa abinda aka sani aladance ya riga ya san abin kenan duk wanda zaka faɗi magana ya ce haka al'amarin yake wannan mai ke nunawa dama ya sani ƙarfafa ka yake akan abin da dama ya sani kafin ka faɗe shi fa kaifa yastami'u hadha wa hadha sai malai ce to ta za a yi waɗannan abubuwan guda biyu su haɗu tambaya da kuma gasgatawa a lokaci guda ka tambayi mutum abu kuma ya faɗa ka gasgata shi wannan abin mamaki ne wa misalu sai mala ya ce ga misalin dan ya fito maka da abin filla filla ya kusanto maka da nesa ya ce lauƙala ƙa'ilun inda wani mai faɗi zai faɗa idan da wani mai magana zai yi magana ya ce fulanun ƙadima minal madinati wana fa ya zo ya taho daga madina ko daga cikin birni kamar labari ne ke baku in ce wane ya zo daga birni ko ya zo daga gari kaza faƙala ba abuhu sai wani daga cikin wanda ake gaya maganar sai ya ce sadakata abin da ka faɗa fa wani gaske ne da na ce wani fa ya zo jiya ina fata fahimta kamar wani shahararren malami nake tsammanin zai ziyarci masallacin nan amma zai taso ne daga wani gari ya zo garin kano ya kwana don ya zo mana lakca a masallacin nan to duk ba ku san da zuwan saka ba ɗaya ba ni sai nake baku labari cewa shek wani fa ya iso jiya sai ɗaya daga cikin ku ya ce gaskiya ne aka rama kallon abin da ka faɗa wannan gasgada din da yake nunawa daman ya san abin kenan ina fata an gani yawa sai malai ce fa muqtada zalika abinda wanda yake hukuntawa gasgatawar da wannan mai gasgatawar yayi abinda yake hukuntawa annahu alimun daman shi ma ya san da zuwan wanda ake bada labarin ya zo daman ya san da zuwan sa fa kaifa yasalu jibrilu sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wa sallam thumma yaqulu malai ce to tiya za'i mala'ika jibril alaihi salam zai tambayi annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi sannan kuma ya ce sadaqata kai gaskiya shi ya tambaya kuma shi ya gasgata hal sai malai ce haza mahallu ajabin wannan shine gurbin da mamakin ya shigo shine gurbin da ya kamata a yi mamaki a wajen yana tambaya kuma yana gaskatawa wasa ta'atil hikmatu min dalika bale ce amma mun kwantar da hankalin mu insha Allah ta'ala hikimar tambayar tana nan zuwa a gaba kadan insha Allah ta'ala ina fata an gaji sai malai ce qala sai hadisin ya ci gaba yace fa akhbirni anil iman sai mala'ika jibril ya kara tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa akhbirni to yanzu ka bani labari tunda na ji menene musulunci ka bani labarin sa filla filla dalla dalla da shika shikansa yanzu kuma ina so ka bani labari anil imani menene imani kala ai jibrilu sai mala'ika jibril ya ce fa akhbirni nan male na fassara maka abin ne bani labari ayya muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kai annabi muhammad tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi bani labari anil imani menene imani yanzu na ji musulunci yanzu ina buƙatar sanin menene imani wal imanu fil lugha malam uthaymin zai fara sharhi akan menene ma asa menene imani sai ce a lugha a yare na larabcin aka ce imani abinda ake nufi da shi yace huwa al iqrar wal i'tiraf al mustalzim lil qabul wal iz'an wa huwa mutabiq li shar'i idan aka ce imani shine al-iqrar wal i'tiraf tabbatarwa da i'tirafi al-mustalzimu lil qabul irin tabbatarwa da i'tirafin da yake lazimta karba kuma zuciyarka ta yarda zuciyarka ta amince sannan kuma wannan amincewar ta kai ka zuwa ga mai ta karba abin wato abubuwa ne guda biyu a kusa da bambanci sai ka lura da kyau akwai yarda akwai amin akwai karba kuma za ta iya a ce na yarda amma ban karbe shi ba yan uwa ba sani ba kun fahimta a ce na yarda da abu amma kuma ban karba ba za ku zo ku ji misali insha Allah ta'ala shine al-mustalzimu lil qabul irin amincewa ko ikrari tabbatarwar da take lazimta karba wal id'an da kuma miƙa wuya wa huwa mutabiqun li shar'i sai malai ce kaga irin wannan ta'arifi irin wannan definition na imani shine definition da ya dace da shari'a shine mutabiqun li shar'i shine wanda ya dace da shari'a wa amma qauluhum amma fadin wasu daga cikin malamai idan sun tashi ta'arifin imani su ce al-imanu fil lugha at-tasdiq sai su shigo kawai su ce abin da ake nufi da imani a yaren larabci kawai shine gasgatawa sai malai ce to kaga wannan tarifin nasu fihi nazaru akwai abin duba a cikinsa ma'ana akwai ɗan kurakurai da za a iya samu a cikinsa in ka ce kawai al'imanu shine kawai a tasdiku gasgatawa malai ce akwai abin duba a cikin wannan tarifin nasu li'annahu yuqalu saboda a larabci ana cewa amantu bi kaza wa saddaqtu fulana duk ana fadar ka amantu bi kaza nayi imani da abu kaza sannan kuma ana cewa saddaqtu fulana na gaskata wani za ku ga ita kalmar amantu ba a ce kawai amantu fulanan ba sai da ta yi ta'addi da wani abin ko ita ce ba'u amantu bi kaza na yi imani da abu kaza amantu billahi amantu bi mala'ikati amantu bi rasulillahi ba haka bane ba haka zo ka ce kawai amantu amantu Allah ba wannan Hausa kake wa larabci bane amma kalmar at-tasdiq zaka ce saddaqatuka na gaskata ka kaga ita babu ta'addi so da akwai bambanci wajen furta su da yadda ake ake sanya kowanne ɗaya daga cikin su a cikin magana malai cewa la yuqalu a larabci ba a cewa amantu fulana kamar yadda na faɗa amantu fulana sai ka sanya kalmar ba'un yana ta'addi ne da ba'un a larabci bal yuqalu saddaqahu sai dai abin da ake cewa saddaqahu na gaskata shi ba za ka ce amantu ba sai dai ka ce saddaqahu sai malai ce fasidiqu fi'lun muta'addid ita kalmar asidiqu gasgatawa ko gaskiya lafazi ne da yake ta'addi da yake muta'addin da yake muta'addi a larabci akwai kalar fi'ilai guda biyu akwai fi'ili lazimi akwai fi'ili muta'addi akwai fi'ili lazimi akwai fi'ili muta'addi in aka ce fi'ili lazimi shine fi'ilin da yake wadatuwa kadai da fa'il baya bukatar maf'ulin bi wannan wata duniya muka dace ku ya hakuri amma dole in aka sai in zama gane karatun sai an yi wannan shi kuma fi'ili muta'addi shine fi'ilin fi'ilin da la budda yahtaju ila maf'ulin bi ba makawa yana buƙatuwa zuwa ga maf'ulin bi misali kace zahabal waladu me kenan zahabal waladu me nace yaron ya tafi yanzu magana ta cika ko bata cika ba ta cika ka zo ka tambaye ni ka ce ina yaron yasa nace ai zahabal waladu yaron ya tafi ba shi kenan ba yawa in ka shiga gida yanzu yanzu ka gida ka shiga gida sai sai ka ce sai ka ce ina yara sai aka ce ai namal atfal namal atfal yara sun yi bacci magana ta shiga gobe ta cika ba ta ci to wannan fi'ili lazimi kenan baya buƙatar maf'ulin bihi shi maf'ulin bihi shine abinda aikin yake yake fadawa kansa shi kuma fa'ili shi ne mai yin aiki to shi fi'ili lazimi yana buƙatar mai yin aiki ne kawai magana ta tsaya ka fahimce ta yadda take da na ce kawai namal atfal fi'ili ne da fa'ili nama fi'il mudari haka ne ko mabnin alif fatih la mahalla lahu min al-i'rab al-atfal maf'ul shine fa'ilun marfu'un wa alamat rafi ad-dammatu adh-dhahira ala akhirih namal atfalu yara sun yi bacci fi'ili da fa'ili kawai mai aiki da aiki to amma misali fi'ili muta'addi shi dole yana buƙatar wanda aiki ya fada kansa kaman kama ma'anar ta cika misali in ce a qara'al muallimu qara'al muallimu malami ya karanta ta cika me karanta ƙara'a al'u'allimu darasa malam ya karanta darasi haka ne misali a misali a aƙalganiyul faƙira a sadaƙata a aƙalganiyul faƙira sadaƙa mawadaci ya ba mabuƙaci sadaka ina ce kawai mawadaci ya ba wa talaka me ba shi ina ba ta fahimta dole shi fi'ili muta'addi yana bukata zuwa ga mai maf'ulin bi wannan dai wani abu ne da sai a ajin nahu sannan za a za a koyi shi yadda ya kamata insha Allah ta shi fi'ili muta'addi galibi za ku ga shi shine ha ha'u damir take iya shiga take iya shiga ha tadamirul ghaib take iya shiga sa amma fi'ili lazimi in ka dora masa ha'ul ha'ul damir ta al-ghaib zamu ga bata daidai da shi ba misali in ce ana cewa al-rabti zahabahu zahabahu ka taba jin wannan larabci amma yanzu an ce qara'ahu yayi ko bai ba a aqahu yayi ko bai ba yayi to a aqahu fi'ili ne muta'addi duk filin da yake lazimi in ka sa masa ha sai ka ji abin ya zama gwaranci to haka yake to shi sa an ka kalla da kyau tsakanin at-tasdiqu da al'imanu ita kalmar al'imanu tana buƙatar tana buƙatar ba kafin ma'anar ta cika ita kuma kalmar at-tasdiqu kawai zaka faɗe ta ne kawai sadaqatu na gaskata shi ba buƙatar ne ba buƙatar abin nan malai yace wala yuqalu amantu وآمن كلمة آمن كما فعل لازم شيء فعلي لازم وقد ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية الحراني عليه رحمة الله باستفاضة في كتابه ما لن لله ما لن ابن تيمية الله من أبكين سركي مسا رحبا يا أم بچما غنا باستفاضة بفائدة تروى من يلوى في كتابه أتكلم التابنسا كتاب الإيمان يا أم بچي magana da take da alaka da wannan wajen tantance tsakanin al'imanu da attasdiku da kuma cewa lallai lafazin al'imanu abin da yake nufi shine tabbatarwa da itirafi wanda yake lazimta karɓa ba kawai gasgatawa kaɗai ba wannan shine abin da duk malai yake so ya gaya mana sai cewa ƙauluna a cikin tarifin da muka ce al'imanul mustalzimu lil qabul imanin da yake lazimta karɓa bayan ka yadda والإذآن دكما ميكا ويا سما لتي احترازا مما لو أقر دنك تري كإيا فتروا أتكين تعريف دا أتيا متن زي تخبتر دا أبا أتكين زوتي يرسا لكن لم يقبل سيدكما بكربابا كأبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم سما لبعد مثال يتي كمر أبو طالب بابا منزان الله sallallahu alaihi wasallam bai ma yake so ya ce abu talib dan uwan mahaifin annabi ne tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi da abu talib da mahaifin annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi abdullahi mahaifinsa ɗaya mahaifiyarsa ɗaya bisa lokacin da kakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu shine abdul muttalib bai fi shekara takwas a duniya ba wanda ya ɗauke shi ya ci gaba da renansa shine wa abu talib dan uwan mahaifinsa baban sayyidina ali kin to sai dai shi abu talib bai karbi saƙon manzon Allah ba tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi lokacin da aka fara wa annabi wahayi bayan ya kai shekara arba'in amma kuma duk wata kariya da ka sani duk wani tsaro duk wani hanawa a cutar da annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ne akan gaba ina fata an fahimta sannan saƙon da annabi yake ɗauke da shi na musulunci risalar da Allah maɗaukakin sarki ya turo annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da ita abu ɗalib ya yarda annabi gaskiya yake amma bai karɓa ba ina fata yanzu misalin ya fita bayyana ko shi abu ɗalib ɗin da kansa yake waƙa yake cewa laulal malamatu au hidaru masabbatin lawajattani samhan bidaka mubina yace laulal malamatu wallahi da ba dan zargi ba au hidaru masabbatin ko kuma tsoron aje a rinka aibata na ana zagi na a matsayina na dattijo babban mutum a cikin garin makka yace lawajattani samhan bidaka mubina da ka same ni ya manzon Allah mai sauki wajen karbar abin nan da ka zo da shi shi ya yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ɗansa mai gaskiya ne kuma aminu ne baya ƙarya ya yadda abin da ya zo da shi daidai ne amma shi bai karɓa ba ɗan wa fahimta da kyau shi sa lokacin da ya zo rasuwa da ya zo rasuwa Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara kwanakinsa sun ƙare annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya zo ya tsaya akan gawarsa to sai aka rashin sa akwai abokansa guda biyu manya-manya daga cikin sanadi da ƙuraishi manyan kafiran ƙuraishawa su ma suna wajen a lokacin annabi ya zo ya tsaya yana shafa jikinsa yana cewa ya amma قل لا إله إلا الله كلمة أحاج بها عند الله يوم القيامة yace ya kai baffana ka ce la ilaha illallah kalmar da zan tsaya maka da ita a gaban Allah na tashin alkiyama sai waɗannan mutane guda biyu daga cikin abokan sai su ce a targhabu an millati abdul muttalib yanzu ya abu talib kai duk girmanka duk matsayinka sai da ka zo mutuwa kuma za ka kyamaci addinin babanka abdulmutsali na fata an gane annabi yana maimaita masa cewa ka faɗi kalmar shahada zan tsaya maka da ita a gaban Allah inda ya faɗi kalmar shahada shi kenan kuma ya wuce sai ya kalli annabi sai ya kalli waɗannan abokai nasa suna maimaitawa annabi ma yana maimaitawa to sai dai abinda Allah madaukakin sarki ya kaddara shi ya faruwa ba san ranka ko san raina ba shi sa daga ƙarshe sai ya mutu bai furta kalmar shahada ya mutu ala millati abdulmuttalib akan addinin babansa abdulmuttalib annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya ji babu dai ya zubar da hawa saboda irin taimakon da abu talib ya masa ya ji babu daɗi sosai da sosai har ta kai ta kawo annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya ce babu wani daga cikin wanda suka mutu da kafirci da zai amfani da ceton annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shi abu sai shi abu talib ba wai za a fasa shi a wuta bane a'a a inda mutum ya mutu yana kafirci duk matsayinsa sai ya shiga wuta jahannam kuma sai ya dawo ma a cikin ta Allah ya kiyaye amma wani taimako annabi zai masa shine Allah madaukakin sarki zai kaddara a kawo shi gabar jahannama shi ba can ciki za a sashi ba ba can ciki ba a'a yana gaba za a masa takalmi na wutar jahannama amma kwakwalwarsa tana ta farfasa saboda bala'i annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ce da ba dan ceton da Allah madaukakin sarki ya bani ne masa ba da zai kasance fi dhahahi jahannam yana can tsakiyar wutar jahannam ina fata an gane to abin da nake so kai mu zuwa gare shi shine kun ga Abu Talib Allah madaukakin sarki ya kaddara sakon Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi masa tasiri ya yarda da shi amma ya karba bai karba ba to yanzu yayi imani ko bai imani ba bai yi imani yawwa akwai at-tasdiq amma ba al-qabul al-qabul din aka rasa yawwa ba at-tasdiq bane kawai shi sa kawo maka misalin wannan inda a ce kawai yadda a zuciya shine imani da abu talib menene musulmi ne kai da kiristoci ma za su iya kasancewa mummune mai dalili saboda wasu daga cikinsu sun yarda da saƙon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wasu daga cikinsu to amma dole ne sai mutum ya karɓa sannan yake zama musulmi to wannan shine ainihin ma'anar imani mala ya ce haifu a ƙarrabin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sadiqun yayin da shi abu talib ya tabbatar ya yadda cewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mai gaskiya ne lakin lam yaqbal ma jaa bihi sai dai kuma kash bai karba abin da annabin ya zo da shi ba nas'alullah al'afiya mala ya ce mana muna roƙon Allah madaukakin sarki mana afwa walam yad'an walam yutabi' bai miƙa wuya ba bai kuma ba abin da annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi ya zo da shi shi sa falam yanfa'ahu al-iqrar wannan tabbatar wata sa bata amfane shi ba fala budda min al-qabul wal idhana mal yace to tunda haka ne lalle babu shakka dole sai an samu abubuwan nan guda biyu karba da kuma miƙa wuya kafin mutum ya zama to mai cikakken imani walidhalika yukhti'u khata'an kabiran man yaqulu shi yasa duk wanda yake faɗar cewa bala ce yana yin kuskure kuskure babba duk wanda yake cewa inna ahlal kitabi mu'minuna billah wai ma abuta littafi sun yi imani da Allah wa kaifa yakunu zalika ta yaya za su kasance sun yi imani da Allah ta yaya za su kasance imanin su karɓaɓɓe ne a wajen Allah walam yaqbalu shar Allah walam yadh'anu lahu bayan ba su karɓi shari'ar Allah madaukakin sarki da manzon Allah ya zo da ita ba tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ba su kuma miƙa wuya zuwa ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba koda koda ka kaddara ba yahudi ko ba nasari ya yi da littafin da Allah maɗaukakin sarki saukawar da annabi Musa shine at-taura ba nasare ya yi da injila da Allah subhanahu wataala ya saukar annabi Isa yarda su da wannan ba ta mai da su mumini har sai sun dawo sun yi imani da mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abinda Allah ya sauka masa da alqur'ani saboda ka in dai kirista ko ba yahudi bai yarda da wannan ba yanzu ba mumini bane ba ka taba sashi a cikin mumini a cikin imani ba kuma in ya mutu a haka zai mutu ne a matsayin kafiri in ya shiga wata in ya shiga wata wata ba zai fita a cikin ta Allah ya kiyaye bale ce fal yahudu wan nasara haythu bu'itha rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafaru bihi kun ga yahudawa da nasara yayin da aka aiko annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ai kafarce masa suka yi shine Allah subhanahu wataala ya ce falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi lokacin da abin da suka sani ya zo musu kafaru bihi sai suka kafarce masa lallai yahudu sun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu suna sanin annabi da kamanninsa da komai nasa kamar yadda suke sanin ƴaƴansu sun san komai haka su ma kirista annabi isa ya musu albashir da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ati min ba'd ismuhu ahmad wani annabi zai zo a bayana sunansa ma Ahmadu ɗaya daga cikin sunan manzon Allah kenan ko sallallahu alaihi wasallam to lokacin da annabi ya zo da sakon Allah madaukakin sarki sai suka ki garba lokacin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya zo da sakon Allah subhanahu wataala yahuda da nasara da sai suka kafirce ba suka saboda kan rashin karɓar su da kafirce wasu wannan sai ya sa ba su zamto muminai ba suka zamto cikin san waɗanda suke wa addinin Allah tawaye bala yace walaisu bi muslimina wa dinuhum dinun batil bas kasance musulmi ba kuma lallai addinin su addini ne batilun na bata bai yasa aka ce da addinin yahuda na bata bai yasa aka ce da addinin nasara na bata saboda yan uwa ka dauka cewa daga lokacin da Allah subhanahu wataala ya saukar da wahayin farko wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi duk wani addini da yake ban kasa ya expire ina ba ta fahimta addinin kiristanci addinin yahudanci ya yi expire yanzu in kana so allah maɗaukin sarki ɗauke karɓe ka a matsayin wanda kake bin shari'arsa shine ka zo karɓi sabuwar shari'a ta manzon allah sallallahu alaihi wasallam yanzu ba yayin annabi isa alaihi salam bane ba yayin annabi musa alaihi salam bane yayin annabi muhammad ne sallallahu alaihi wasallam shi sa allah maɗaukin sarki ya ɗauki alƙawari da annabawa gaba ɗaya dukansu gaba ɗaya cewa idan kuna cikin isar da saƙon Allah maɗaukakin sarki sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya bayyana za ku bar abin da kuke isarwa na saƙon Allah naku ku dawo ku dafa wa manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi isar da nasa shine abin da Allah yake so Allah ya ce da annabawa duk kunya da suka ce duk mun yadda ya ubangiji ina fata an fahimta wa idza akhadha Allahu mithaqan nabiyina لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه في الله يتمي قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا به أقررنا duk annabawa suka ce a ƙararna ya rab duk mun yadda muna cikin yanzu da a ce annabi Musa alaihi salam yana cikin banu Isra'ila yana yaɗa saƙon Allah sai kawai ka kaddara annabi Muhammad tsira da aminci tsara tabbata a gare sai ya bayyana a matsayin manzo to annabi Musa zai aje a taurarsa ne ya dawo ya zama sabon annabi Muhammad tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ina ba ta fahimta to kaga idan annabi Musa zai ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kuma mabiyin annabi Musa an aiko annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin sa yace zai ci gaba da riko da at-taura ya kyale abinda annabi ya zo da shi kaga ba za ta yi ba shi yasa dukkanin aqidun ahlus sunna wal jamaa aqida ahlus sunna wal jamaa ce tabbatacciya ƙarshen duniya daga cikin manya-manyan alamomin tashin alkiyama wanda suke dab qurbu sa'a shine akwai dawar annabi Isa haka ne ruju'u Isa ibn Maryam annabi Isa zai dawo tunda annabi Isa ba mutuwa ba ko Allah madaukakin sarki cewa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu kiristoci sun yi niyyar su kashe shi sun mai kofar rago Allah madaukakin sarki ya sanya wa ɗaya daga cikin su kamannin annabi Isa shi kuma ya dauke shi zuwa sama bar rafa'ahu Allah ilai haka Allah madaukakin sarki ce bari rafa'ahu Allah ilai Allah ya dauke shi zuwa gare shi yanzu annabi Isa yana sama eh hadisi ya tabbata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce annabi Isa zai dawo zai dawo ya dafa fuka-fukan mala'iku guda biyu haka zai sauko a Baitul Laham a Sham anan zai dira goshinsa yana fitar da gumi kamar kwaye zinari inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi isa zai dawo to idan annabi isa fa ya dawo kada ka dauka yanzu a matsayin annabi mai sabuwar annabta a'a shi ma shari'ar manzon Allah zai amfani da ita sallallahu alaihi wasallam ina fata an gane shi sa malamai suke cewa daga cikin manqaba ko manaqib falaloli da annabi isa ke da shi shine shi manzon Allah ne kuma sahabin manzon Allah ne manzan Allah ne saboda Allah ya turo shi cikin banu Isra'ila sannan kuma sahabin manzan Allah ne saboda ƙarshe zai zo a matsayin sahabin manzan Allah tsira da amince tsara tabbata a gare shi ai kun ga ziyarar da annabi ya kai zuwa ga mi'raji ba annabi ya wuce sama ta ɗaya wuce sama ta biya wuce sama ta uku ba kuma kowace sama yana haɗuwa da annabawan Allah ko kuma ko kuma tajisin ne ai kowace sama Allah annabi yana haɗuwa da wani annabi su gaisa ko to daga cikin samman da suka da annabi ya da annabawa annabi ya da annabi isa kun ga annabi isa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ganshi kuma kafin su tafiyar zuwa sama ba a baitul maqdis Allah subhanahu wataala sai da ya tara annabi duk annabawan Allah annabi ya shiga bai musulmanci na'am sai da ya shiga musulmanci sannan aka dauke shi aka sama da shi to kun ga annabi isa ya da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kuma da ba sharadin zama sahabin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ne mallaqiyan nabiyya wa amana bihi wa mata alal iman wa law takhallalahu riddatu kamar yadda ibn hajar asqalani ya faɗa wanda ya haɗu da annabi yayi imani da annabi sannan ya mutu akan imani ko da yayi ridda ya dawo sunan shi sahabi to kun ga annabi isa ya haɗu da annabi ko ba irin shi ba ya yi imani da shi ko ba imani da shi ba ya mutu akan imani mutum kun ga daga cikin falala annabi isa manzan allah ne a farko idan ya dawo kuma sahaban manzan allah ne ba zai zo ne a matsayin manzo mai zaman kansa da shari'ar manzan allah tsira da amince tsara tabbata a gare shi zai yi zai yi amfani wannan na ɗaya daga cikin falala da allah maɗaukakin sarki ya bawa annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi da al'ummarsa saboda kaga ba ma zancen wai yahuda ko nasara ake ba annabawan su ma da za su dawo za su imani da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi malai ce wa man i'taqada wanda duk ya kudirce anna dinahum sahihun cewa addinin kiristoci ko addinin yahudanci ingantaccen addini ne musawi lidinil islam wai har ma mutum ya kudirce cewa daidai yake da addinin musulunci da addinin kiristanci da addinin musulunci ɗaya ne kun san akwai wahdatul adiyan wata barbarar addini da wasu suke so su je su kwafota a wajen tura a shigo da ita so ake duk yadda za a yi a kautar da mu daga kan addininmu na musulunci original na hakika sai an yi so da sai a ce ai da asalinmu da asalinmu a yan annabi adam so da ka duk muna da alaka kuma duk addini duk addini da yake daga Allah a duk ɗaya ne kawai sai suka fito da wata da wai wahadatul adiyan ma'ana haɗewar addini a da addini guda ɗaya kawai da kirista da bai yahude da musulmi ai kowa Allah yake bautatawa eh kowa Allah yake bautatawa amma akan wace shari'a shine abin tambaya saboda haka duk wanda ya kudirce cewa wai addinin musulunci daidai yake da yahudanci ko nasara malai ce fa huwa kafirun kharijun anil islam to wannan kafiri ne ya ma fita daga addinin musulunci dan yahudawa da nasara karar Allah madaukakin sarki ya kira su kafirai a cikin alqur'ani fal imanu qabulun wa iz'alu imani shine karbar shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa iz'an da kuma miƙa wuya zuwa gare ta kala mala yace al-imanu an tu'mina billahi yanzu mun dawo kan hadisi annabi yace da mala'ika jibril alaihi salam imani shine an tu'mina billahi shine kai imani da Allah da irin siffan da muka siffanta wa mala'ikatihi kai imani da mala'ikun Allah wa kutubihi kai imani da littattafan Allah wa rusulihi kai imani da manzannin Allah wal yawmil akhiri kai imani da ranar ƙarshe wa tu'minu bil qadri sannan kai imani da ƙaddara duk zamu zo mu bayani akan su insha Allah ta'ala khairihi wa sharrihi mai kyau ta alkhairi wa sharrihi ko mara kyau wacce take ta sharri dukkanin su kai imani daga Allah madaukakin sarki suke ka karbe su هذه ستة أشياء ما ليت وأن أبوه نقول شدة إيماني ده الله زواج إيماني ده قدرة إنك إرجع زواج أبوه نقول شدة سنة كنا سو أركان الإيمان أركانين إيماني وأن قوة نقدر تكنسو سكاية درشي كاي إيماني دشي سنن إيمان كزيت idan ka samu tasgaro ko ka samu tasgaro a guda ɗaya daga ciki to lalle baka da imani dole ne sai sun cika yadda kaga gini baya tsayawa sai an samu cikakken ginshiki wanda zai rike ginin gaba daya to haka waɗannan rukunin imani suke rike da imanin mutum malai ce al'awwal za mu fara da na farko al'imanu bi wujudihi azza wa jalla na farko shine an tu'mina billahi kai imani da Allah to me ake nufi da wannan ƴan uwa shine malam zai fara mana bayaninsa yace imani da Allah shine an tu'mina al-imanu bi wujudihi azza wa jalla dole ne wajibi ne kai imani da samuwar Allah madaukakin sarki dole ne kai imani da samuwar Allah madaukakin sarki faman ankara Allah ta'ala wanda duk yayi inkarin Allah madaukakin sarki yace babu Allah ai akwai su ko wanda suke gani babu Allah ma kwata kwata kawai komai yana samuwa ne kawai saboda neta kawai wani abu da yake faruwa wani abin ya samu shi ma ta dalilin wani abin ya samu da sauransu Allah ce to falaisa bi mu'mini wannan ba mu'mini bane dole ne mutum ya yadda Allah madaukakin sarki samamme ne ko da baka ganin Allah ai kana ganin aikin Allah ko daga cikin mafi girman aikin Allah kai din da kake ganin kanka da kanka haka ne shin am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliquna haka Allah ya ce am khuliqu min ghairi shay'in shin wai an halicce su ne ba daga komai ba haka kawai mutum yayin kansa am humul khaliquna ko kuma su suka halicci kansu da kansu akwai wanda ya taba ikirarin cewa shi ya samar da kansa da kansa babu kaga ba duk kafircin fir'auna dukkanin ƙetare iyakarsa bai taba cewa shi halicci wani daga cikin mutane bai taba faɗa ba saboda haka wannan halittar da ka gani ta mutum yadda ka ganta din nan daga kai zuwa wuya zuwa ciki zuwa kafafuwa kai ka san akwai wanda ya samar da ita tun da kake jin tarihi a duniya na ɓangaren addini ko na ɓangaren duniya ba ka taɓa ji wani daga cikin mutane da ya kira cewa shi ya halitta mutane da Allah ko an taɓa ji uwa bani a fi duni barakallahu fikum ku ƙarar da ni ba wanda ya taɓa yin wannan to waye samar da su kenan dole akwai wanda ya samar da su yadda kasancewa wannan masallacin dole dole akwai wanda yi shi ba kawai zuwa maka maka ga masallacin maka shiga ciki akwai wanda yi shi waye yi shi shine barkila wannan wayar ɗan wutan da muka zo muke jin har muke ganin haske har muke amfani da microphone akwai wanda yi shi waye yi shi shine mai gyaran wuta mai amfani da abin da ya shafi wuta yawwa tun da akwai shi kaga shi yayi shi to duk abin da ka gani a duniya akwai wanda ya samar da shi wa ya samar da mutum dole akwai wanda ya samar da shi wannan sama da kake kallanta wa ya samar da ita ƙasa ruwa duwatsu bishiyoyi duk sai ka binciko cewa wa ya samar da su shi sa wani yake cewa yadda kaga jirgin ruwa an cika shi da kaya ai wata shida ana mai lodi yadda kaga jirgin ruwan nan dole akwai wanda ya samar da jirgin ruwan akwai wanda suka mai lodin to haka kai ma akwai wanda ya samar da wanda ya samar da kai ɗin sunansa Allah subhanahu wa ta'ala shine Allah madaukakin sarki to abu na farko wanda yake tabbatar da imaninka ga Allah dole kai dada me samuwar Allah madaukakin sarki ana samu ana gane ana gane sama Allah madaukakin sarki da alamomi da yawa malai ce wa ma'a zalika la yumkin ay yujada ahadun yunkiru wujud Allah ta'ala bi qararati nafsi malai ce amma tare da haka fa da wahala ba za ta yi ka samu wani ya yi inkarin samuwar Allah maɗaukakin sarki ba bi ƙararati nafsi da tabbatarwa kansa da wahala wani ya yi inkarin Allah maɗaukakin sarki har cikin zuciyarsa sai dai ya yi inkarin ne a baki amma zuciyarsa ta ƙaryata shi mutum zai iya cewa bai yarda da Allah ba don kawai sharholiyarsa ya yi abin da ya ga dama mutum zai iya cewa bai yarda da Allah ba don yawa ko musulmi inkarin Allah da kuka yarda da shi amma wallahi a zuciyarsa ya san ƙarya yake akwai Allah akwai Allah shi sa na baku na baku misali azu da fir'auna to ko da fir'auna shine sai malai ce hatta fir'auna alladhi qala li Musa ma rabbul alamin ko da fir'auna kun san a tarihin duniya ba ta bin kafir irin fir'auna shine ce ma alimtu lakum min ilahin ghairi yace kuma ana rabbukumul a'la ba a taɓa samun wani arne duk arnancin sai dai faɗin wannan maganganun ba ya ce ba ku da wani abin bauta sai ni in ji fir'auna ya ce kuma ni ne ma ubangiji al'a'ala mafi ɗaukaka a cikin allolin ma kuna da wasu to ni ne mafi ɗaukaka su so da aka fir'auna duk kafircinsa ya kalli annabi musa ce masa wa ma rabbul alamina wai ubangijin da ka ce ka zo mana da shi mu bautata masa wa da ya tashi ma bai ce man rabbul alamina ba kun ga sai sa lafazin ma ma tana nuni zuwa ga ghairul uqala abubuwan da ba su da hankali ina fatan fahimta yanzu in zan in zan in zan yi bayani game da mutum mai hankali sai dai in ce man haza ina fata an gane ka gane abin da nake nufi man haza waye wannan amma in ce ma haza to abin da nake nufi shine meye wannan an gane kuwa kun gane shigantakan fir'auna in na ce meye wannan da waye wannan sai ka san waye mutum nake nufi ko amma me fa wata kofa ce wata wani abin da yake daskararre jamit an gane to da fir'aun ya tashi tambayar annabi Musa bai ce ma mar rabbul alamin ba saboda wulaganci sai ce wa ma rabbul alamin wai menene ma ubangijin halittun da kake faɗa ne ya Musa me shi tare da cewa zuciyarsa fa ya san akwai Allah madaukakin sarki ƙarya yake yi kana muqirran billahi mala yace wallahi fir'auna fa ya yarda a zuciyarsa ya yarda akwai Allah madaukakin sarki qala lahu musa shi sa annabi musa yake cewa da shi kamar da yazo a cikin suratul isra laqad alimta ma anzala haula ai kai fir'auna ka san cewa ba wanda ya saukar da waɗannan ayoyi da nazo maka da su nazo maka da ayar hasken hannuna ya haske da na sashi amatata ayar mucijiya idan na yadda sandar ta zama mucijiya wa arsalna alaihim tufana wal jarada wal qummala wad dafadi'a wad dama duk waɗannan ayoyin kai ka san fir'auna babu wanda ya saukar da su illa rabbus samawati wal ard sai ubangijin sammai da ƙasa wa inni la azunnuka basair ka sani tabbas haƙiƙa amma wa inni la azunnuka ya fir'aun mafburan ina da tabbas fir'auna batacce ne kai shi sa kake faɗa wannan magana lakinnahu jahada sai da yayi inkarin Allah madaukakin sarki ne dan ya wautar da hankalin wanda suke tare da shi dan tunda ya ce shi Allah ne to ta ya kake tsammanin zai dama akwai wani Allah bayan shi shi ya ce Allah ne in ya daidai wani Allah kuma ya rusa kansa kenan to shi sa sai inkarin Allah subhanahu wataala amma a zuciyarsa ya san akwai Allah shi sa sai Allah subhanahu wataala ce wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa wajahadu biha suna jayayya da samuwar Allah madaukakin sarki suna jayayya da kalmar shahara da tauhidi amma wastaiqanatha anfusuhum zulman zukatansu suna da yaqini akan akwai Allah subhanahu wataala Allah saman mai ne akwai shi zuciyarsa ta tabbatar akwai shi Allah ce zulman wa uluwan yayi haka ne kawai dan zalunci da dagawa ba wani abu bane so naka da wahala ka samu wani mutum wai da gaske shi bai da akwai Allah ba dole yau da kullun za ta karyata shi in dai yana kallon yanayi yau da kullun za ta karyata shi hatta scientist ta scientist da suke bayanin cewa ko da yanayin ruwan sama ba wai Allah maɗaukin sarki yake tattara girgije ba ruwan sama mai sauka da sauransu wani tiriri ne yake tashi daga teku ya hau kaza ya irin wani abu da suke a biology da suke ta masa evolution evolution ne ko mene wani abu makamancin haka suna bayani yadda ake ruwan sama da sauransu to dukkaninsu duk scientist din da yake ya ɗanɗano wani abu na karatun alƙur'ani wallahi sai ya ƙara ta kansa da kansa yadda Allah maɗaukin sarki yake tattara girgije yake samar da ruwan sama ya karanta sannan ya comparing da nasa zai san nasan shirme ne da Allah maɗaukin sarki shi ne saboda haka ba su aƙidar babu Allah kawai wannan zulman ne wa uluwan irin ta fir'auna suna haka ne dan zalunci da kuma wuce gona da iyaka bala ya ce afani abu na biyu daga cikin abin da zai tabbatar maka da dole sai ka yarda da shi kamun imaninka da Allah ya ci ga shine al-imanu bin firadihi bin rububiyya dole ne ka yi imani da kadaituwar Allah madaukakin sarki bin rububiyya kasance shi ne ar-rabb ar-rabb ya kunshi abubuwa guda uku al-khalqu wal mulku wat tadbir Allah maɗaukakin sarki shi yake halitta komai shi Allah maɗaukakin sarki ya halitta shi babu wata halitta da ka gani a sama ko a ƙasa ko abin da ke tsakaninsu da ba Allah ne samar da shi abu na biyu da Allah ya halitta kuma shi ya mallaki abu nasa ne shin sammai akwai wanda yake cewa sama tasa ce kasai akwai wanda taba cewa ƙasa tasa ce tekuna akwai wanda ke cewa tekuna shi ne komai na Allah ne kai za ka iya mallaka za ka iya samar da wani abu amma kuma wani ya mallaka ai wanda ma shi ne ɗabi'a ɗan adam a matsayinka na kafinta in kai gado in kai gado kai kujuru me kake so ba wani zai siya ba to shi ne saboda ka ka kera kai ka halicce su ka halicce gado ka halicce kujera amma so kake wani zo yayi me ya raba ka da su dan adam kenan amma shi Allah madaukakin sarki da ya halicci mutane mutanen mallakin sa abu na uku shine at-tadbir gudanarwa Allah shi ke tafiyar da komai shi ke kawo iska da muke shaƙa oxygen da carbon dioxide duk Allah ne ke ba da su mu ɗan adam sai mu ba wa shukoki iskar da suke shaƙa su kuma iskoki abin nan shukoki su ba mu iskar da muke shaƙa haka Allah waɗaukin sarki ya tsara duk wannan iskar da take fita daga oxygen zuwa carbon dioxide dukkaninsu Allah ne samar da su idan da Allah zai rike su sakon daya wallahi babu wani wanda isa ya zo kirkiro ta carbon da kasa da oxygen ya kawo su ko akwai wanda zai iya babu gudanarwa Allah shi yake kawo dare in ya ga dama kuma kawai daga daren sai ya kawo rana yanzu duk yadda aka kware duk yadda duniya ta cika da technology da ci gaban zamani da Allah akwai wanda ya isa ya ce yau ba za a yi rana ba ko kuma ya ce yanzu daren nan da zai zo ba mu yadda dare ya zo ba za mu kawo technology da rana ce ko ya ta wanzu akwai wanda zai isa sai a najeriya yau ba za a yi dare ba rana muke zo saboda akwai technology za mu dakatar da rana ta ci gaba da wanzuwa har sai ta yi kwana biyu akwai wanda ya isa wannan قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء التي أفلا تسمعون إذا الله يقدام يبر مكو يبر مكو a rana gaba ɗaya dare ki zuwa wa isa zo muku da dare wa isa zo muku da dare babu babu shi sa daga cikin wasu bangarori na duniya akwai bangarorin da za ku ga za a yi kusan watanni rana ce kawai ai wasu watanni kuma dare ne kawai akwai wannan bangarorin a duniya wallahi haka suke rayuwarsu kuma sai ai wata uku kawai duk rana ce ya za a yi bacci ya za a huta haka Allah ya kaddara musu idan kuma ta juya sai a wata uku kawai dare ake yi dare kawai ake tsawon wata uku kai ka san cewa da a ce dan adam ne yake control din duniyar da tun ya canza to a tadbir kenan Allah ya kawo ruwan sama lokacin da ya ga dama ya kawo sanyi lokacin da ya ga dama ya kawo zafi lokacin da ya ga dama duk abin da ya ga dama shi yake kai kanka akan dan adam baka da control da kanka abin da Allah ya ga dama shi kake shi kake shi sa wani lokaci sai jarabe ka da rashin lafiya wani lokaci sai ka samu lafiya wani lokaci ka ji kana jin bakin ciki wani lokaci ka ji kana jin farin ciki wani lokaci ka ji kana jin yunwa wani lokaci ka ji ka ci abinci ka ji ka koshi duk gudanarwa waɗannan abubuwa su ne tauhidin rububiya yake nuna dole ne ka yadda Allah madaukakin sarki shi ya mallaki waɗannan abubuwa guda uku mala yace ai an tu'mina bi annahu wahdahu ar-rabb dole ne kai imani Allah madaukakin sarki shi kadai ne ar-rabb in aka ce ar-rabb shine al-murabbi mai reno kenan wa annahu munfaridun bir rububiyya Allah madaukakin sarki ya kadaita da rububiyarsa wajen renan yan adam da da halittu gaba daya war rabb huwal khaliqul malikul mudabbir gashi nan mala ya maimaita mana ar-rabb kuma shine al-khaliqu mai halitta al-maliku kuma wanda ya mallaki halittar da al-mudabbir kuma mai jujjuya halittar gaba daya da ya ga dama faman alladhi khalaqa as-samawati wal ardh ka gaya min waya littattafan mai da ƙasai mala ya baka amsa ya ce Allahu wa man alladhi khalaqa al-bashara ka gaya min waya halicci dan adam waya halicci mutum Allahu wa man yamliku tadbira as-samawati wal ard wa yake mallakar gudanar da sammai da ƙasai Allah madaukakin sarki yanzu kalli saman nan kalli saman nan da Allah duk irin kallon sama da kake yi ka taba ganin sama ta huje ka taba ganin sama ta dan samu a ce ta dan yi cracking haka kamar yadda katanga ɗakin ka take yanzu babu wani katanga ko wani gida duk yadda aka tsara shi da zai shekara ɗari bai samu matsala da Allah haka ne duk yadda aka tsara gini aka kawata shi aka sa masa kayan alatu idan ya shekara ɗari in ka zo sai ka ga matsala a jikinsa amma da Allah sama shekara ta nawa kasan sai da aka halitta sama sannan aka fara halitta dan adam ma sama ta riga dan adam to amma ka taba ganin farji'il basar hal tara min fitu thumma rji'il basara karratayn yanqalibu ilayka al-basaru khasi'an wa huwa hasib haka ganin ka zai dawo yana kaskantacce bai isa ga matsala a sama ba sannan kalli sama da me aka tare sama ina dirka ina fila-fila da ake sawa a tare sama yanzu wannan ɗakin da muke saman sa kalli dinnan su suka tare wannan sama yanzu inda aka janye waɗannan abubuwa me kake tsammani amma sama da Allah ka yawo a duniya gaba ɗaya ka je ƙarshen duniya ta gabas ta yamma kaga ina dirka da ta tare sama to wata dirka ce ma ta iya kaiwa nisan sama nisan tafiya shekara ɗari biyar Allah subhanahu wataala ce ويمسك السماء ويمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه shi yake rike da sama subhanahu wataala sannan kuma dan uwa idan ka fa kawo saman nan ba za ka ga wata kugiya da aka sa ta sama kuma aka aka makalo sama ba an gane ta nan kasa baka gani ba bai wa zaka ce ai me bi ta sama aka sa wata kugiya kugiyoyin da ta sama suke aka rirrike sama ba za ka ga wannan ban kawo haka Allah ya rike kayansa da kansa kudirarsa da iradarsa ta rike shi subhanahu wataala duwa ya samar da wannan Allah ne madaukakin sarki wato in kana tuna irin wannan zai ƙara nuna maka girman Allah madaukakin sarki zaka ƙara sanin girman Allah subhanahu wataala a game da kai afalisu abu na hudu al-imanu bin firadihi bil uluhiyya imani da kadaituwar Allah madaukakin sarki bil uluhiyya da kasancewarsa al-ilahu dan uwa al-ilahu shine wanda ya cancanta shi kadai ka ware shi ka bauta masa kada ka hada shi da kowa a cikin bauta wannan shine al-ilahu al-ma'budu bi haqqi wanda ake bautawa da gaske tunda shi ya halice ka daga babu tunda shi ya mallake ka kai din nasa ne tunda shi yake gudanar da kai yanzu a wajen waya kamata ka nemi taimako kenan a wajensa to wannan taimakon da zaka nema wannan umarni da hani din da yake baka sune bautar ai dan dukkanin umar dukkanin bauta zaka ga ta duri ne tana kaiwa da komowa ne tsakanin umarni da hannu yi bari wannan sune ibada din yi sallah yi azumi yi zakka sada zumunci bi iyaye wannan ba sune ibada ba sune kada kai sata kada ka shagiya kada kai caca kada ka saba wa iyaye kada kai kaza wannan sune bauta din to allan da ya halicce ka ya samar da kai daga babu sai aka ce kuma ka bautata masa shi kadai shine al'uluhiyya din saboda ka tauhidin rububiyya shi yake kai mutum zuwa ga tauhidin uluhiyya in dai ka yadda Allah ya isa da kai ya samar da kai daga babu ka yadda shi yayi ba sa haɗa gwiwa da kowa ba ka yadda kai nasa ne kayansa ne ka yadda kuma shi yake juya al'amarin ka komai da komai a'a to yanzu kuma wajen waya kamata ka je yanzu kuma sai ka je neman wani abu wajen wani sa kenan wannan wani irin toshewar basira kenan duk wanda ya maka wannan kuma idan neman wani abu ya tayi sai ka tafi wajen wajen wannan sa a ba da Allah wannan akwai ragon tunani a cikin sa mala yace wa annahu wahdahu alladhi la ilaha illa huwa shi shi kadai ne ba shi da abu a shi shi kadai ne la ilaha babu abin bautawa da cancanta illa huwa sai shi la sharika lahu ba shi da abokin tarayya faman idda anna ma Allah ilahan dukkanin wanda ya da'awar tare da Allah akwai wani abun bautar yu'bad ana bautata masa fa innahu lam yu'min billahi to wannan ka dauke shi a matsayin wanda bai imani da Allah ba fala budda an tu'mina bi infiradihi bil uluhiyya ba makawa sai kai imani da kadai cewar Allah madaukakin sarki da bauta shi kadai ake bautata ba a bauta wani sa wa illa in ko ba haka ba fa ma amanta bihi baka imani da shi anan zamu dakata insha Allah ta'ala saboda gaba ta gaba tana da tsayi sosai in maka shiga ba za mu kai ƙarshe ba lokaci zai abinda muka faɗi daidai Allah subhanahu wata'ala ya bamu ladan gaba ɗaya kuskure da muka yi ko tuntuɓin harshe Allah subhanahu wata'ala ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah assalamu alaikum wa rahmatullah
shida kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci أشهد أن لا إله